بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج الحج والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حتى قدر المقدار العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حمة الشيخ ادعي لنا بهذا المحضر ولتأتي بنظرة تأتينا بالظفر أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرين دقوكو قواتا رمضان هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ألف دبوء da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da biyar ga watan mai 2021 za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin tafsirin na karatun alkur'ani na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبل ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الله الذي يرسل الرياح فتثير صحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسف كسفا فترى الودك يخرج من كلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى أثر رحمة فانظر الله إلى أثر رحمة الله كيف يهي الأرض بعد موتها إن ذلك لمهي الموت وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا ولئن أرسلنا ريحا فرأوا مصفرا لبلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع السم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمر وما أنت بهذا الأمي عن ضلالتهم عندهم إن شيء.
تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله أكبر ina ji mun kai kansu ne in dan mu ja karatun wanda ba dinga karanta ayoyin da yawa sai mu fassara su أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى يقول ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضلي إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك الرسل إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الورق يخرج من كلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لموحي الموتى وهو على كل شيء قدير وإن أرسلنا ريحا فرعوه مصفرا لزلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن دلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون آه. أجيا من يبين يد الله تبارك وتعالى yake ci gaba da gaya mana a wannan sura ta suratul rum ayoyi da dalilai da suke nuna kudurar Allah tabaraka wa ta'ala da suke nuna cewa Allah tabaraka wa ta'ala shine mai rayarwa mai matarwa kuma shi zai tashe su wallahu khalaqakum thumma razaqakum thumma yuhyikum thumma yuhyikum sannan Allah ya ci gaba da nunawa cewa ga abubuwan da ya faru da waɗanda suka zo gabanin al'ummar nan kuma ga azabar ga laifin da suka yi ga azabar da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu har Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana cewa yan zahar al-fasadu fil birri wal bahri بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون فسادي يا بينا ne saboda ne da wahala da kunci da damuwa yana bayyana ne a doron ƙasa saboda abubuwan da hannayen mutane suka kasance suna aikatawa saboda zunubi da yayi yawa akwai zunubi da idan ya ta idan yayi yawa idan Allah ya tashi ba da azabar zai sauko da azabar kan mai uwa jawabi da wanda ya aikata da wanda bai aikata ba Allah yana faɗa mana alkur'ani wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa wa alamu anna allaha shadidul iqab dan haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da gaya mana a wannan ayar cewa haka lamarin haka sunna Allah take kuma walan tajida sunnatullahi tabdila ba za ka taɓa ganin ba za ka taɓa ganin canjawa ba zuwa ga sunnar Allah tabaraka wa ta'ala liyajziyal ladina amanu wa amilus salihati min fadlihi zai sakawa waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi kyawu suka yi aiki nagari min fadlihi daga fadlan Allah saboda mai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce min fadlihi saboda mu san cewa babu wani aiki na lada ko wani aiki da mutum zai yi akan kansa na ba'a ga Allah tabaraka wa ta'ala da mutum zai ji wannan aikin nasa ya cancance shi ya samu ladan Allah tabaraka wa ta'ala yau idan aka ce a cire duk abin da Allah zai baka ka dauki aljanna kadai aljanna ma fa Allah ya ce ba in iya ita zan baka fa lillazina ahsanul husna wa ziyada bayan kun samu shiga aljanna sai Allah ya ƙara musu da mai da duban zakan Allah shin kana ganin akwai wani aiki na lada ko wani aiki na ba'a da ya cancanci a ce wai mutum ya ba shi aljanna abinda annabi ya ce ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala qatara ala qalbi basharan qaddu ba zai yi ba shi sa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce babu wani daga cikin ku wanda aikinsa zai kai shi ga aljanna suka ce wala anta ya rasulullah har kai ce wala ana illa ayyata ghamadin yallahu bi rahmatihi sai dai idan Allah ya lullube da ramarsa بمعنى ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله Allah yana saka waɗanda suka yi imani ne kuma suka yi aiki nagari da falalarsa shi sa duk aikin da mutum zai yi na nagari to kaɗan yake yi sai Allah ya ɗaga shi wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin idan kai aiki nagari sai Allah ya ɗaukaka lamarin naka ya ja ka ya lullunta maka ayyukan ladin da zai baka tunda shi yasa yadda zaka san cewa daga falalar Allah take shi yasa idan Allah ya tashi zai bada zai bada lada sakamakon lada daban yake da yadda sakamakon zunubi yake hmm man amila sayyatan fala yujza illa misla wa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna aljannata yurzaquna fiha bighairi hisabin idan kai aiki muni sai a baka guda daya amma idan kai aiki na gari sai a baka aljanna kuma ka san cewa aljanna ta fi wannan duk ayyukan naka liyajziyal ladina amanu wa amilus salihati min fadlihi inna allaha la yuhibbul kafirin hakika allah tabaraka wataala baya san baya san kafirai anan abinda ake nufi da inna allaha la yuhibbul kafirin shine in afwan innahu la yuhibbul kafirin cewa allah tabaraka wataala bai san kafirai ba wai shakhsiya karankarmar jikin dan adam bane allah baya so inda kankarmar jikin ɗan adam ne baya so sai mu ce ta ya zami da walakar karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdilan shi jikin ɗan adam ɗin baki ɗaya duk halittar Allah Allah yana son su amma aiki Allah yana kin aiki ne ba jiki yake ba kuma abin da ya kamata duka mu ɗauka a rayuwar mu kenan inda inda al'ummar musulmi za su ɗauki wannan wannan wannan ɗabi'ar to za mu samu zaman lafiya a tsakaninmu kada ka ƙi mutum ka ƙi aikin nashi yadda duk lokacin da ya bar wannan aikin nashi ya koma ya aiki na gari za ka dawo ka so shi yadda ko da bai bar aikin nasa ba kamar yadda salafus salih na gabanmu malamai za su samu saɓani da wa'insu ka akan iya samun akan iya samun wani malami a cikin wata aƙida ko da irin aƙida ce ta mu'tazilawa amma ya yi magana wanda ya daidai da abin da ahli sunna wal jama'a suke kai kaga wanda yake ahli sunna wal jama'a yayi coaching din wannan malamin saboda mai kasancewa shi ba shi yake ki ba aikin nashi ne yake ki to shine innahu la yuhibbul kafirin Allah tabaraka wa ta'ala bai san waɗanda suke yin aiki na kafirci wa min ayati an yursil riyaha mubashiratin daga cikin ayoyi da za su nuna mana Allah shi yake da kudura akan komai shine an yursil riyaha na gaya mana wajen shekara ɗaya da ta wuce duk inda ka gani alqur'ani Allah ya kawo kalmar iska da jam'i to rahama ne. Kagan an yi su riyaha ya sauko musu da ruwa, kaga riyaha a nan wajen ta zo ne da watakan ainihin kalma ta jam'i. To duk inda haske ya zo da, da, jam'i to kasancewa ka sake wani sabo kwai mun haɗe shi. Duk inda haske ya zo da kalma na jam'i, a afon kai, iska ta zo da kalma na jam'i to kasancewa a rahma ce take wajen amma duk inda kaga Allah ya kawo bayan maka duk inda kaga Allah ya kawo kalma ta ta iska amma da siga na mafradi to azaba ne misali dai anan wajen mun samu misali anan wajen mun samu wa min ayati an yursir riyaha ko to a can gaba a wani waje zaka ji Allah ya cewa fa arsalna alaihim rihan kaga wannan ta zo ne da da watakan ainihin mufradi so rihan din da ta zo kaga azaba ne an fahimta to bismillah to saboda haka Allah ya ce daga cikin ayoyi da za su nuna mana alamomi da za su nuna mana a kudura Allah shine an yi rusulun riyaha yana turo da watakan iska mubashirati wannan iska da take zuwa tana zuwa ne tana mai yin bushara da mai take bushara tana yin bushara ne da saukar ruwan sama duk inda kaga za a yi ruwan sama za ka ga iska ta to haka ne to shine yake al daga daga kudura na Allah tabaraka wataala yake turo wata iska da take ba take fara ba mu bushara cewa ga fa ruwan sama yana nan tawowa mun ba sai ba ku an fahimta ga ruwan sama yana nan tawowa idan ruwan saman ya zo wani yuzika min rahmatihi sai Allah ya ɗanɗana muku daga cikin rahamarsa wani tajriyar fulku bi amrihi sai gashi nan ma ruwan ya cika har ya taɓa wata har ya cika tekuna na duniya har jiragen ruwa su zo su ringa yawo da umarnin Allah da iradar Allah tabaraka wa ta'ala wali tabtaghu min fadlihi daga dai albarkar wannan ruwan ku tafi a doron ƙasa ku je ku nemi albarka falala ta Allah wala allakum tashkuruna Allah di yayi mana haka ne Allah tabaraka wataala ya turo mana iska ta kasance mu bushara gare mu cewa ga ruwan sama yana towa da yazo ya sauko mana da ruwan saman nan ya jika ƙasa muka je muka yi noma muka fitar da kayan noman namu bayan mun fitar da wannan kayan noman namu ta yi ya ƙara yawa a dam ɗin mu jiragen ruwan mu suke hawa kan wannan dam ɗin suke tafiya ta yi ya ƙara yin yawa wannan ruwan ya kai ga matsayin dam dam ɗin da muke da shi suna tun kuɗo mana da ruwa ta yi ruwa ma ya ƙara yawa ya zama tuwai muna samun duk bowl duka wannan daga cikin rahama Allah tabaraka wata'ala ne daga cikin fadalar Allah ne ya janyo ƙasa ta yi sanyi a kai ta jike mun fitar da mun yi shuka mun fitar da kayan itatuwan mu wal tabtahu min fadli daga kayan abin da muka ɗauka na itatuwan namu ne muka tafi muke neman fadalar Allah bi ma'ana muka je muke kasuwanci shi muka je muna me muna kasuwancin shi ba sai mun yi noman ba noman ya bayyana sannan za mu je mu ibi wanda za mu ci mu ɗauki saran kuma ya kasance wanda za mu yi kasuwanci mu da shi wala tamsa gumi fadli Allah ya ce duka hakan ya mana wala Allah kuma tashkurun ko da kuwa za mu gode wa Allah godiyar Allah kuma ta kasu kashi biyun nan za ka gode wa Allah godiya ne na baki da godiya na gaba godiya na baki alhamdulillah a koda yaushe godiya na kafa duk inda Allah yake so ya ganka a matsayinsa na bawanka ya ganka a wajen duk inda Allah yake so kada ya ganka a matsayinsa na bawansa a matsayinka kai afwan na bawan Allah kada Allah ya ganka a wani wajen duk inda Allah yake so ya ganka a matsayinka na bawan Allah ya ganka a gurin inda kuma yake so ya ganka eh baya so ya ganka a matsayinka na bawan sannan ma ka guje wajen kaga wannan baya da dukkan godiya ga Allah domin Allah ya baka lafiya ya ba ya ya ba ya ara maka numfashi bai kamata kai amfani da wannan lafiyar da Allah ya baka ba da numfashin da Allah ya baka har kake fita kasuwa ka tattara ka tattara wata kan ainihin ribar ka kuma ka je ka saba wa Allah da wannan ribar sannan Allah ya ce walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim hakika mun aiko gare ka ya rasulullahi manzanni gaba gabaninka mun aiko manzanni zuwa ga jama'a zuwa ga mutane da mace na gama kwarar rasulullah min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka daga cikin su akwai waɗanda muka baka labarin su kuma wannan labarin nasu da muka baka mun baka ne don mu gaya maka ga irin abubuwan da suka riska a hanyarsu ta yada saƙon Allah na daga ƙiyayya da cutarwa da suka riska har ya kai ga matsayin kuma suka haƙuri Allah ya taimake su to kai ma bari mu baka labarin dan kai haƙuri fa kullun naqussa alayka minan ba'ir rusuli ma nusabbit bi fa'adak to yace nan ma Allah tabaraka wa ta'ala yace ya rasulullahi duk wannan abin da muka karanta maka kake karantar da su amma suke taurin kai kwatar da hankalinka ya rasulullah wal qad arsalna rusulan min qablika wal qad arsalna qablaka rusulan ila qaumihim mun aika gabaninka manzanni zuwa ga zuwa ga mutanen su faja'uhum bil bayyinati suka zo musu da hujjoji a bayyane suka ga abubuwan na daga abin da ya shafi irhasa da mu'jiza amma tare da haka suka ƙi suka yi tumbe suka cutar da annabawan Allah suka ƙi bin tabarkin Allah fanta ƙamna min allazina ajramu saboda haka sai muka hallakar da waɗanda suka yi taurin kan wa kana haqqun alaina nasrul mu'minin Allah tabaraka wa ta'ala yace haƙƙi ne akan mu subhanaka ya almashani Allah da kansa ne wannan wannan aya tana bada wani irin wani irin garanti ne ga duk wani mumini idan har akan tafarkin Allah ake cutar da kai to ka yaƙuri Allah ya ce wa kana haƙun alaina nasrul mu'min haƙƙi ne akan mu ai haƙƙi ne akan mu mu taimaki waɗanda suke mu'minai me isa Allah tabaraka wataala bai ce wa kana haƙun alaina nasrul mursalin haƙƙi ne akan mu mu taimaki manzannin da muka aiko inda Allah ya faɗa ka shikenan da ni da ku ba mu da tabbacin cewa Allah zai taimake mu akan aikin Allah da muke da muke kai ake cutar da mu amma sai Allah tabaraka wataala ya ce haƙƙi ne a kansa ya taimaki duk waɗanda yake mumini yayi imani da Allah kuma akan tafarkin Allah ake cutar da shi kakka ce wai dan kai mumini ne kuma kana saba Allah kuma ana da ana cutar da kai a cikin sa'an kuma kace Allah zai taimake ka a'a akan tafarkin Allah kuma kai mumini ne kai imani da Allah to ka tabbatar cewa Allah tabaraka wataala zai zai zai zai zai ainihin taimake ka shi shi lamarin Allah tabaraka wataala idan har ka bi shi a hankali a hankali za ka ga taimako ya zo maka amma ka ce wai kana kan lamarin Allah yau an cutar da kai a yau kuma a yau Allah ya kawo maka taimako kai kanka ji tsoro waɗanda suka fi ka manzanin Allah Allah yana faɗa haƙƙin su hatta idza sai asr rusul wa zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna fa nunji man nasha wala yadu ba'athna al qawmi har sai lokacin da manzanni suka fidda rai kike ganin cewa fa shikenan an shaidantar da su shikenan addinin nan da suka kawo ya kare ba komai ja'ahum nasruna sai taimakon ya zo musu to haka abin yake shi ka lokacin da a zamanin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan abin ya damu tun balle ana maka magana ne a lokacin mata kan ainihin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta maka damuwar da quraishawa suka yi wa musulmai su da kansu musulmai suke komawa wajen manzo Allah su ce ya rasulullahi wai yaushe ne taimakon Allah zai zo idan har Allah yana son mu to ya aka yake kyale ake taimako ake ake cutar da mu amma zalla sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce a gaya muku ala inna nasrullahi qarib ku dai ba a hankali shi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala yana nan kusa kusa zai yana nan kusa kusa gare ku to saboda haka anan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa kana haqqun alaina nafsul mu'minin ya kasance haƙƙi ne akan mu mu taimaki waɗanda suke ainihin muminai to a nan wajen nan ma Allah tabaraka wataala yayi amfani da kalma ta muminai bai ce wa kana haqqun alaina nasrul muslimina ba saboda ne ana so ka fahimci wani abu guda ɗaya kai da kake kan tafarkin Allah da kake karban izaya shi ba yana faɗa yadda aka manzara ko allahu wa azahu utuwan falam yazal amma falam yazal bi rizqin walinin murshidin kullu mubiki sun cutar da manzon Allah sun zagi annabi sallallahu alaihi wasallam sun mai duk wani nau'i na cutarwa amma falam yazal bai gushe ba kalmar cewa falam yazal kaga ba abu bane wanda yanzu aka yi shi ya dade bai gushe ba da tausasawa yana yana yana shadda waɗanda suke Allah ya kadarta su shiru abinda ake nufi anan shine ka sani sai kai imani cewa taimakon Allah nan zai zo mu zai zo mu shi sa sai Allah ya amfani da kalmar waɗanda suke yin imanin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina haƙƙi ne akan mu taimaki waɗanda suke mu'minai da suka yi imani akan gaskiya suke kuma suka yi imani ko ba dade ko ba jima taimakon mu zai zo musu saboda me aka ce haka idan baka yi imani ba ko kuma kana yin haka kuma ka fidda rai daga taimakon Allah daga rahmar Allah to ba za ka same ta ba qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kada mu kada kada ku yanke kauna daga rahmar Allah kuma kuma rashin yanke kauna daga rahmar Allah rashin yanke kauna daga tsammanin taimakon Allah eh to shine shine cikar imanin mutum domin Allah tabaraka wa ta'ala yana yana faɗa a cikin hadisul kursi ana inda zanni abdi bi ina nan a inda bawa na da sani idan kana kan tafarkin Allah kana karban izaya amma kuma baka imani Allah zai taimake ka sai ki tawakkal amma idan kuma kana kan tafarkin Allah kai imani zai zo sai lokacin ma da ka fidda rai amman yujibul mudarra idza da'a wa yashfu su'a wa yaj'alu khulafa al-ard ilahun Allah alilan matan zakaru shi ne wanda yake amsawa wanda ya kai ƙololuwa yana gan cewa ta ƙare yau dai yau dai ba wani taimako ya ƙare yau na mutu na lalace sannan sai Allah ya zo mai ya zo ɗaukinsa amma sai fa ka imani cewa taimakon Allah zai zo amma idan baka yi imani cewa taimakon Allah zai zo ba to ba zai zo ba babu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabati ku ba ku ringa roƙan Allah amma kuna masu ƙarfin yaqini Allah zai kafa addu'a imani babu abinda idan za ka ɗauki a matsayin cewa ƙarfin yaƙini shine imani ka gama ba da tarihin hakikanin abin da ake nufi da watakan ainihin imani Allah ya tuntuwa amin الله الذي يرسل الرياح فتصير سحابا الله wanda yake aiko da iska wannan iskan fata siru sahaban ta zo tana tu tana ta tana tunkudo wata kan ainihin girgije abinda kuke cewa hadari kenan tana mai tunkudo da hadari fa yasidu fi sama'i sanan Allah ya fada wannan hadarin a sama kaifa ya sha yadda ya ga dama walau a ce iya iya iya iya iya gwalin local government ne iya nan kawai nake son hadarin ya faɗi ya saukar da ruwa ko kuma iya Kano ne ko kuma baki ɗaya ma Najeriya yadda Allah ya ga dama wa yaj'aluhu kisafan Allah tabaraka ta'ala ya sanya wannan ruwan yana towa a rarrabe yau an yi wancan garin wa ta kuma a wannan wannan garin fataral warqa kaga mamakon ruwan sama ya khruju min khilalihi yana fitowa ta tsakankanin tsakankanin ina masha Allah wizan yana fitowa ta tsakankanin wannan girgida fa iza asaba bi man yasha min ibadihi izahum yastabshirun idan Allah tabaraka wataala ya saukarwa da wa'insu ba'ari na bayinsa tun balle ana magana akan mutanen maka wannan ruwan sai gansu sai kaga wayannan bayin suna masu bushara suna masu farin ciki suna murna suna suna cikin sururi da saukan wannan ruwan wa in kanu min qabla an yunzala alaihim min qabli la mublisin ko da kuwa da gabanin Allah ya saukan musu da wannan ruwan sun ɗebe kauna cewa ruwan ba zai so ba zai sauka ba sun ɗebe kauna cewa ruwan ba zai sauka ba to anan wannan ayar abinda take magana akai shine Allah tabaraka wata'ala yana ƙara nuna mana cewa shine wanda yake yake aiko iska ita kuma wannan iskar idan ba kuma ta na gaya muku yadda iska take da ƙarfi ita ce take ta fi girgije ƙarfi shi kuma girgije ya fi ruwan sama ƙarfi shi kuma ruwa ya fi wuta ƙarfi saboda shi yake kashe wutan haka ne to saboda haka kuma shi wuta ya fi ƙarfe ƙarfi domin shi yake narka ƙarfa gabaki ɗaya mutum ya fi su ƙarfi shi kuma mutum duk ƙarfinsa barci ya fi shi ƙarfi duk inda kake da ƙarfin ka barci yana bige ko shi kuma barci duk ƙarfinsa ya fi mutuwa ƙarfi a kai mutuwa ta fi shi ƙarfi shi kuma su kuma baki ɗaya Allah ya fi su ƙarfi to saboda haka idan Allah tabaraka wata'ala ya aiko da iska wannan iska za ta ringa tunkuɗo wannan hadarin ne har ya zo inda Allah ya ga dama ya sauka musu da wannan ruwan inda Allah ya ga dama ya sauka musu da wannan ruwan nan da nan sai ka ga Allah ya sanya wannan ruwa yana sauka yana cicirata fatral warqa yakhruju min khilalihi kaga ruwa yana saukowa ta tsakankanin wannan hadar Allah ya shayar da bayinsa suna masu farin ciki ko da ku gabanin gabanin Allah ya saukar da wannan ruwan sun fidda rai to anan wajen anan aikin yake akwai sun akwai waɗanda sun fidda rai gabanin Allah ya saukar da ruwan da Allah ya saukar da ruwan suka yi farin ciki maimakon kuma su gode wa Allah da wannan rama tasa sai su butulce wa Allah shi kuma abin da Allah yake yake da bukata gabayi daga lokacin da ya musu wani abu na rahama su gode mishi la in shakartum la azidannakum idan suka gode ma Allah sai Allah ya kakkara musu wala in kafartum amma idan da za ku butulce wa Allah su sani inna azabi la shadid sai Allah ya janye wannan ruwan kuma ya kashe musu kayan tsirar ya kashe musu dabbobin ya sa ma in in ruwan ya sauka din ma kayan gona ya ki albarka nan ake yin haka kaga kenan duk shekarar da zamu zo mu wayi gari mu sanar cewa kayan gonan mu ba su albarka ba to fa cikin abu biyu ne yake faruwa ko dai ba mu ba da haƙƙin godiya ga Allah da ya sauka mana ruwan nan ba shi sa wannan azaba ta biyu biya ko kuma Allah ya mana haka ne dan ya jarabi imanin mu ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات إيه؟ وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لا اله الا ko Allah yayi ne dan ya jarrabe mu ya karanta mana da wannan ko kuma a'a bai ya ka bane yayi ne dan ya dindana mana wani ba'ari na azaba saboda mun ki mu gode wa wannan rahmat da mana amma waɗanda suke musulmai da suke mumine na hakika suke bayan Allah na hakika su ne wanda wa in kanu min qabli mamlukin sun fiddare ruwan nan ba zai soka ba da Allah ya zo ya sha'i ya sokan musu da wannan ruwan suka kasance izahum yashabshuruna suna masu farin ciki wannan farin cikin ba iya kadai ba sai suka ba da haƙƙin Allah a wannan a wannan a wannan ruwan bi ma'ana suka gode wa Allah bayan sun gode wa Allah kayan gonan nan da ya fita suka fitar da haƙƙin zakka a cikinsa suka je suka kasuwancinsu kuma suka ƙi toye mudu a cikin wannan kasuwancin nasu kuma suka fitar da riba sun ƙi saba wa Allah da wannan ribar tasu. Masai ba kuma fahimta, za a Imam Bukhari ya kawo hadisi an yi fari a Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana irin ranar Juma'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan mumbari sahabbansa suka zo suka ce ya Rasulullahi tsirrai sun mutu dabbobi suna mutuwa abinci ya yi ƙaranci babu ruwan sama ka roƙa mana Allah kaga sun fita rai kenan ka roƙa mana Allah ya bamu ruwan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa mai albarka gabanin ya sauke wannan ruwan ya sauke hannunsa ruwan sama ya sauka gabanin ya sauke babu wani wanda yake masallacin nan babu wani wanda yake masallacin da ruwan sama ya tsara sai da aka yi sati guda ana zuba ruwan sama suka kuma jawo wajen manzo Allah suka ce Rasulullahi to ruwa fa zai gyara a kuke shan jawo ko ruwa ya gyara Abdullahi ne ce kai ina wani gyara wannan abun suka ce lokacin Madina babu abin da ake nufi da drainage a ce hanyar ruwa da sauransu suka ce hanya tana daddarewa ga shuka kuma ruwan ya fara mata waya ka roƙan mana Allah ya ɗage mana ruwan ya ɗage hannunsa mai albarka ya ce ya yi addu'ar nan tashi Allahumma hawalaina la alaina Allah a gefanninmu ba a kanmu ba immediately with immediate effect wannan ruwan ya ɗauke a tsakiyar Madina amma gefannin Madina da duwatsun Madina da duwatsun garin Maka da Madina ba ki ruwa ne yake soka wajen amma kuma sai suka gode wa Allah tabaraka wa ta'ala akan wata kan ainihin rahmarsa da ya ba su rahmarsa da ya ba su kaga waɗannan sahabbai ne nagari kai kai bayan Allah ne nagari Allah ya ɗauki musu ne dan me dan jaraba ya jaraba imaninsu afasibtum am asiban nasu ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yaftanuna ba zai ba to idan ko suka gode wa Allah sai zama to albarkacin su su sabon manzo Allah saboda goge da suka yi wa Allah albarkacin su ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah ma ɗaya daga cikin sabon manzon Allah za a dube shi kai a saukar da ruwa sayyidina Umar radiyallahu anhu a zamanin sa an yi tsananin fari na rashin ruwa aka zo ana nema ana neman ya roƙi Allah da aka fito neman aka zo aka zo salatul istisqa'i yace ya ya ubangiji mun kasance muna neman muna neman ruwa muna kan kafa da manzanka a lokacin da yake nan kuma kafa kai tunanin manzo Allah a lokacin da yake annabi fa ake saukar da ruwa tun yana zanin goyo ake duban fuskarsa wa abyadu yustasqal gamamu bi waji shimalul yatama ismatun lil aramili inji abafansa Abu Talib yake cewa wa abyadu fararen fata waɗannan larabawan yustasqal gamamu bi waji suna neman a saukar musu da ruwa sama saboda farin fuskarsa kawai kawai sun fito za su sarba manzon Allah sai ya ubangiji saboda wannan maraya na Abu Talib Allah sai sauka da ruwa wannan ita ake nufi da irhasa duk wani abin harik al'ada duk wani abin da yake na na kamar mu'jiza kuke ci to wanda aka yi shi eh yawa duk wani abu na keta al'ada wanda aka yi shi gabanin zuwan annabtaka sunan shi irhasa wanda aka yi shi a lokacin annabtaka sunan shi mu'jiza wanda wani ya zo a hannun wani waliyin Allah sunan shi karama wanda ya zo a wajen wani fajiri sunan shi kahana an fahimta to saboda haka yace ya ubangiji saboda al-abbasu ka sayar da ruwa Allah ya da su ba kuma suka godewa shayar da ruwan nan da Allah ya musu godewa gabbai da godewa baki to albarkacin wannan godewan nasu ba sabon manzon Allah ba ma albarkacin su wani masoyin manzon Allah shi Ibrahim ya ce ina ni ma ina tawassul da su in sa Allah ya saukar da Allah ya saukar da Shoman Tijjani bin Usman yana faɗa cikin tafsirin tafsirin da ya cikin suratul namli inda karkashin faɗin Allah wa qala allazi inda ilmu min alkitabi anatika bi qabla an yartadda ilayka dawfuk cewa asin dan barhaya ya ce wa annabi Suleiman zan kawo maka gadon bilkisu gabanin ka ka kimta idan ka kawai yace wannan karama ne na wani waliyin zamanin annabi Suleiman ya ce to barin gaya muku ni abin da na gani ya ce mun je a maraɗi da shehu ibrahim yas tun daga ma da magaran abin yake shehu ibrahim yas baya son zafi kuma ana matsanancin zafi saboda haka waje a waje ake yi wa shehu shin faɗa ya kwanta suka zo suke neman shehu ya yi musu addu'a a saukar da ruwa shehu alhaji mauludu fala ya ce musu idan kuna son Allah ya sauka muku da ruwa wallahi ku salman shi ba mai tafi saboda shi mutum ne wanda baya son ruwan sama ya taba jikin shi idan ruwan sama ya taba jikin shi Ibrahim ba karama bace ba yana ciwon kafa a matsayin sa na dan adam yana ciwon kafa ittifaqan so ya ka taba gani ya shiga cikin ruwan sama amma a biyun bashi zan faɗa abin da jinyo muna muna cikin abin ne saboda haka suka ki shau ya ce ka ga musu sallame ni za su samu ruwan sama a ranar da shau ya bar Nijar a rana aka sauka musu da ruwa saboda haka da ya shigo garin katsina ya biyo ta mara ya shigo katsina sai aka samu shehu jafar katsina wani daga cikin malaman lokacin yake mai izgilanci aka ce to ka gaya shehu na kuma san da ba mu da ruwan sama ya roƙa mana Allah a saukar da ruwa shi kuma zai zo ya gaya shi wani abun ba ya shiru ya kunshi abin a zuciyarsa da aka zo fada sarki shehu yana wa'azi majalisi ya kai majalisi sai shi Ibrahim sallallahu alaihi sai hajar da kankama shi wani tijani yake yake abin nan yake tarjuma yace to ya maulana ko za a tsaya ne saboda hajari nan saboda da sun roki shi ya suka ce a roƙa mana shi ya so kama a yi mana ya roƙa mana Allah a so kuma da ruwan sama sai ya ce shi ruwan fari rashin ruwa yana faruwa ne saboda yawan zunubin mutane ko kuma dan Allah ya jarabi jama'a amma Allah zai nan da nan hadari ya kama sai ce shau ko za a tsaya saboda ga hadari nan ya zo kada ruwan sama sai shau ya ce a bari ruwan nan bai sauka ba har sai da shau ya gama duk majalisin da yake so yana cewa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin ba wanda yake wajen halitta wanda wannan mai kamar shi kowa gudu yayi da kansa to menene din haka godiya ga rahmar Allah sai ya kara muku ta kara muku da a ce wal iyaz billah balle ma ba zai yiwu ba a cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ba za su gode wa rahmar Allah nan ba da zai tsaya ne a zaman manzo Allah shikenan amma da suka gode wa rahmar Allah sai biyo zamanin sabbai da suka gode wa Allah sai biyo zamanin atwa abin nan tabi har izo atwa tabi'in har izo yanzu annan sai a cikin mun akwai wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai dube shi saboda kyakkyawan zuciyar shi da kyakkyawan halin nasa ma ya mana rahma to Allah ya mana rama fanzur ila atar rahmatullahi kaifa yuhi al-ard ba'da mawtiha yace ya rasulullahi kai duba ka ga yadda yadda rahmar Allah tabaaraka wata'ala take yadda ya rayar da kasa bayan mutuwarta tana zafi karau babu komai a yi wajen wata shida ko tara babu ruwan sama tana a macenta amma idan yau aka fa aka dawo watan da damuna ta zo idan fa an fara saukar da wannan ruwan za ka ga kuma ba zai hana idan aka zo aka yi shuka ba shukar nan ta kyautar da tsirrai menene wannan rahmar Allah ne kudura ce ta Allah tabaraka wa ta'ala kudura ce ta Allah tabaraka wa ta'ala kafa wil arda ba'da mawtiha inna fi inna zalika la muhyil mauta saboda haka ubangijin da ya matar da ƙasa tsirrai ba sa fitowa kusan watanni kusan watanni bakwai takwas to shi ne kuma yake da ƙarfin ƙudurar da bayan ya dawo mata da ruwan nan ta fitar kuma shi ne mai ƙudurar nan da idan ya rasar da duk halitta zai tashe su an tashi alƙiyama ya kamata ɗan adam ya duba da hankalinsa wannan ba abu bane na ilimi abu ne na tunani kawai ka yi tunani ya ubangijin da ya tayar da ƙasar nan bayan mutuwar ta ya ba da tsirrai kake ganin cewa kuma ba zai iya tayar ɗan adam ba bayan ya kashe shi huwa ala kulli shay'in qadir hakika Allah tabaaraka wa ta'ala mai iko ne akan komai da komai wa in arsalna rihan fara'u musfarran nazalu min ba'di yakhrun Allah tabaaraka wa ta'ala ce da za mu saukar musu da wani irin iska kaga rihan na menene irsil riyaha rahma rihan azaba yace da za mu saukar da za mu aiko da wani irin iska mai cutarwa kenan fara'au musfarran su ganta ta yi jajawar kai ta san ita ta zaman soja da matsala na zallu min ba'dihi yasun da za su gani na zallu kuma su ganta jajawar za su ɗimauce suna masu kamun kafa da Allah amma na zallu min ba'dihi sai sun ko koma aka farar maka nan bayan Allah ya ɗauke musu wannan iskar jannan da ta zo musu da alaka sai sun koma sun ci gaba da kafircewa Allah duk nau'in kafiri na da da na yanzu duk ɗaya suke babu shi kafirci babu shi sa Allah ya haɗa kafirci ya haɗa kalmar kafirci da iri ɗaya take da kalmar mutunci Allah ya kiyaye wani fa innaka la tusmi al mauta wa la tusmi summa du'a idza wallaw mudbirin domin kai ya rasulullahi baka jin maganar wanda yake matacce wala tusmi sum kuma baka baka wala la tusmi al mauta kai baka ji yadda matacce wala tusmi summa du'a idza wallaw mudbirin haka zalika ba za ka ji waɗanda yake bebe ba ko kurma idan suka juya baya ba ma anta bi hadil umi an dalalati ba ka kasance kana shiryar da makawo makawon zuciya na ake magana wanda ya ibin Allah ba an dalalati daga batin suka da da su shiryawa kaga anan Allah ya ce ba ba annabi ba zai shirya ba ko amma ga kuma can aya gaba Allah tabaraka wataala yake cewa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratal lahi allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi ala ila allahi tasirul umur ya kenan anan shiriyar kala biyu akwai shiriya da wanda Allah tabaraka wataala ya kadarta cewa wannan ba zai taba zama musulmi ba har abada to babu wani annabi makusanci ko mala'ika makusanci da zai shayar da shi to wannan wannan kaddara wannan kaddara tana hannun Allah to ita ce wannan shine bi ma'ana babu kaddara a nan cewa dukka tun da farko ga wanda zai shigo ga wanda zai shigo amma akwai hidaya abin nan akwai hidaya wanda take wanda take ta mauna ta taimakarwa wannan Allah ya ya saka cewa tun azal zai zamanto musulmi saboda haka idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya kira shi zuwa ga Allah da magana da hali irin na manzo Allah sai ya shirye da shi to shi ita ce wannan wa innaka tadi ila sadin mustaqim ba sai ba ku an fahimci wannan وما أنت بعد ما أنزلت إن تسمي إلا من يؤمن بآياتنا بري وإن ده كوي كي جد سو مجانا كم سبوا إنما جانا إلا من يؤمن بآياتنا وإن ده سك الإيمان بآيات مع القرآن فهم مسلمون كما سيكسن شيء مسلمين بمعنى أنا وإن آية تكامنا تبت أبين دوامي كسون فتا إتا فإنك لا تسمي الموتى ولا تسمي السمى الدعاء إذا ولا مدبرين وما أنت بهذه الأمية عند لالتهم تو to amma an da hadir umi din nan ana shine waɗanda Allah tabaraka wata'ala ya riga ya kadarta cewa kafirai za su zama har su mutu to babu ba za ka shaida su ba amma waɗanda kuma kake shiryarwa shine in tismu illa man yumin bi ayatina bari kana shiryar da waɗanda muka kadarta cewa za su imani da wannan alƙur'ani kuma su mutu suna ba sai ka an fahimci karatu na'am
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون أ- أ- قال الذين أوتوا العلم وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ ويومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون Allah tabaraka wataala ya ce Allahu allazi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-'alim al-qadir wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labisu ghayra sa'a kadhalika kanu yufakun wa qala allazina utul ilma wal imana laqad labistu fi kitabillahi ila yawmi al-ba'thi فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون الله تبارك وتعالى يشي الله الذي خلقكم الله تبارك وتعالى شيني و- wanda ya halicce ku min du'ufin daga rauni sun maja'ala min ba da dufin sun maja'ala min ba da dufin kowa sannan Allah tabaraka wataala ya sanya bayan wannan raunin sai karfi ya zo Hmm? Ah, sun maja'ala min ba da kuwatin du'ufan wa shaiba sannan Allah ya sa bayan wannan karfin sai wani raunin ya kuma dawowa tare da ma har wani farfara ya khuluqu ma yasha yana halittar duk abin da ya ga dama huwa al-alim hakika Allah shine masani al-qadir mai karfin kudura bi ma'ana anan Allah tabaraka wataala yana ƙara bayyana wa halitta dilalar karfin kudurarsa dilalar tabbatuwar wahdaniyya na mulkin sa sai yake Allahu allazi khalaqakum min du'fin Allah ne yake halittar ku daga rauni wani irin rauni yana halittar ku daga ainihin ruwa ne na mani wannan ruwan na mani baki ɗaya ba shi da wani kwantiti mai yawan da za ka yi tunanin duk yawan kwantitin nan nasa ba bai kai bai kai nauyin nauyin tafin ɗan yatsa ɗan adam zaɓe ba ko ya kai amma kuma da shi da wannan Allah ya halicci kai da hannaye da ƙafafuwa kuma da dukkan abin da ɗan adam ya, ya, ya, ya tattara a jikinsa sannan abin da zai baka mamaki shine wannan ɗigo na ruwan maniyi wanda ba mai nauyin komai ba ne ba mai rauni ne na gasken gasken rauni da zai shiga cikin mace Allah tabaraka wa ta'ala yana halittar ƙwayoyi na haihuwa guda kusan miliyan ɗaya kamar yadda wata kan ainihin a, a, a, a, embryologist suka yi magana a kai amma waɗannan ƙwayoyin guda miliyan ɗayan ɗaya bayan ɗaya dukkansu mutuwa suke yi a cikin wani ruwan ne guda miliyan ɗaya kowa dukkansu mutuwa suke yi sai guda ɗaya ne yake saura ya za ka iya ɗaukan wannan ɗigo wannan ɗan ƙaramin kwantiti na ruwan mani ka kasanta shi kashi miliyan ɗaya nuna min nauyinsa ya nauyinsa zai kasance ba zai ba a hankali ba zai ɗauki ba zai iya kawai da nauyin yake ba saboda ba zai gano ba to shine amfanin sanin shine hakikanin ma'anar da Allah yake Allahu allazi khalaqakum min du'fi saboda Allah ya san mafi karancin abu duk wannan sauran ruwan mani duk zubarwa ake duk lallacewa ake duk karewa ake wannan dan guda ɗaya bisa miliyan ɗaya na shine shi mace ba sai ba ku ana fahimta magana shekarar da ta wuce mun yi bayani akan eh, ina jin shekarar da ta wuce ko shekara biyu to shekara biyu da ta wuce mun yi bayani daga lokacin da mutum yake a bisa ilimi na boko ko yadda mutum yake tun daga dugon ruwan maniyi yake canjawa nake gaya muku mutum yana fara zama mutum ne a lokacin da yake kamar matsayin silin shinkafa guda ɗaya shinkafa guda ɗaya shine kalma haka Allah la zai kun min du'fin sun ma ja'ala min ba'da du'fin kuwa sai Allah ya sanya kuma ƙarfi ya sanya ƙarfi bayan wannan raunin nan ta yaya shine lokacin da ya gama haɗe jikinsa baki ɗaya ثم جعلنا ثم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة إزاما فكسونا الإزام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين to wannan baki daya lokacin da mutum ya karfi kenan Allahu lazi khalaqakum min turabin suma min nudratin suma min alaqatin suma yukhrijukum iflan suma tablughu ashiddakum suma litakunu bi shuyukhan tun daga kasa ka zama maniyi ka zama to mutum har ka zo ka tsufa domin kuma ni tawfa min qabl akwai wanda kuma zai mutu gabanin tsufan gabanin tsufa to saboda haka lokacin da mutum ya fito takan iya ɗaukan shi ma du'ufin ɗin ai a rauni ya fito bai iya wa kansa komai uwar ma da ta haifi ɗan nata bata ma san me yake su ba duk cinke cinke ne eh mana wani lokaci zaka ji an ce ɗan taɓa kafa ko ƙafa ce take ciwo taɓa cikin kan da dare ne ya kafa cinke cinke har a gano menene wannan akwai rauni da ya wuce wannan ka kasa fahimtar da kanka ka kasa fahimtar da wanda zai taimake ka yanayin da kake ciki shi ne wanda zai taimake ka kawai amma kuma sai ya baka ƙarfi ka girma ka kai mun zan da ka san damanka ka san hagunka ka san daidai ka san rashin daidai ka san abin da kake so ka san abin da ba ka so ka san abin da yake sa ka farin ciki ka san abin da yake sa ka bakin ciki ka san inda ya kamata ka je ka ji daɗi ka san inda ya kamata idan ka ji ba ka ji daɗi ba wannan duk kuwa sai na Allah tabaraka wa ta'ala ya baka wannan abin dan me ita ba za ka gode wa Allah nan ba da bauta mai eh sai ka gode ma Allah to bayan wannan ka kawo kai karfi ka kai matsayin da zaka zama cikakken saurayi ka kai matsayin da zaka zama cikakken budurwa karfi ya kuma karuwa ta kai matsayin da zaka zama tana da miji ya kai matsayin da zai zama tana da yana da mata ya samu karfi har yana iya daukar responsibility wasu ma yana ɗaukan wani mas'uliyar wani a kansu duka wane ne ya yi wannan Allah sanadin bayan wannan su majalin bari kuwatin zuufan wa shaiba sannan sai Allah ya sa duk wannan ka gama kawa ƙololuwa duk daɗin rayuwa fa baki ɗaya inda ka kai shekara arba'in da biyar zuwa hamsin kawai malam kakura yi mana tun bali ana zaman da muke ciki yanzu zaka baka da baka da abin da kake muradi sai duk inda kaji an ce ga mai maganin sanyi nan zaka sha haka ne duk inda zaka ji ga mai maganin basir nan zaka sha baka rabuwa da alabukum baka rabuwa da duk wani maganin gajiya saboda me Allah ne ya riga ya faɗa su majalimin bari kotun duk ufan wa shaiba bayan wannan sai tsufa da da furfura su bayyana gare ka malam baran ga maka gama shan alabukum ɗinka kai komai malam ba za ka dawo wannan saurayin ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda biyu babu maganin su babu maganin tsufa babu maganin mutuwa ba zai yi ba ba wani abu ba wani magani da zai transforming ɗinka ya dawo da kai zuwa wannan youth ɗin da kake ciki wannan ƙarfin ya ƙare kai ko da ku za ka sa wani magani na ɗan awanni ne kaɗai ka ji ɗan daɗin jikinka da ƙarfin nan bayan awannin nan ya ƙare za kuma dawo ka kuma cewa ina masu tausa a zo a ce to tun gabanin mu kai wannan shan Allah bukum ɗin nan me ya amfani da wannan ƙarfin namu bautawa Allah mu yi kuma amfani da wannan karfin namu mu gano ya zame mu gyara rayuwar mu ta duniya ya kamata a ce ina ɗan shekara kaza yanzu nan ba in ba makarantar boko nake ko makarantar islamiyya nake ba to ina da wani sana'a hannuna kar ka sa rai cewa babanka cewa yana da kuɗi idan kuɗin gado ba kuɗin gado ba kuɗi bane ba malam ka tashi tun yanzu ka tafi kasuwa kar ka rena sana'a kar ka ce cewa ni ɗan gidan aljuwa ne dan haka ai abun kunya ne ne wannan sana'a idan min ba da kuwacin dufan washe ba ta zo fa billahi lazi zaka soka wannan sana'a kuma ba za ka iya ba ka tafi ka je ka kama sana'a komai kankantan ta komai kankantan wannan sana'ar ka je kai ko noma ne je kai noma ko dako ne je kai dako gwanda ka ringa tarawa kanka ƙanana ƙananan kuɗi na halalinka da guminka akan kana jiran kullum babanka ta baka babanka ya baka duk ranar da su baka ba ka fakirin su ka tashi tun kuma muna da samari kaga wannan shine abin farko abu na biyu ko ce abu na biyu abu na uku kan ga neman ilimi ga neman abin da za a rayuwa da shi sannan abu na uku a wannan ne kai na farko mu bauta wa Allah da samartakan mu na biyu mu nemi ilimin zahiri da na baɗi malaman boko da arabi eh ah mun kaga ma ka ce shari'a da hakika sannan na uku mu nemi sana'ar da za mu yi na halalin mu eh sannan na hudu tun a samartakan nan mu san su wane ne abokan mu idan ka sake ka samu mummunan aboki tun kana da ƙarfinka da samartakanka ya gurɓata maka tarbiyya ya gurɓata maka halayya ka shiga cikin waɗanda suke shaye-shaye tun suna yaransu ka shiga cikin waɗanda suke suke sata sun suna yaransu ina mai rantse maka da Allah idan tsufanka ya zo kai da kanka za ka ringa jin tausayin kanka kafin wani ya ji tausayin ka kai da kanka za ka ji tausayin kanka gabanin wani ya ji tausayin ka to saboda haka wannan kadai Allahu lazi khalaqakum min dufin suma ja'an bar dufin kuwa suma ja'an bar kuwatun dufan wa shayba Allah yana ga mu duk dama ce da za mu samu Allah mu samu lahira duk dama ce za mu samu duniya duka a tsakanin wannan samartaka amma daga lokacin da tsufa ya zo mana ka ce wai zaka bauta Allah yanzu ba ka da wannan karfin malam kai hakuri daga lokacin da tsufa ya zo maka wai za ka ga ni kullum ina cewa makarantar da ake cewa wai wai wai afuwa makarantar matan aure ko makarantar samarin nan ta bayan makarantar magidanta ta bayan magaba wahala ce dan mai isa baka ka tuba tun kana saurayi sai ka zo ka gama karatun baki daya ba ka da kan inda zaka muraja saboda kana kasuwa a lokacin da malami yake maka karatun nan tunaninka ya ake zan ya za a in gyara kasuwanci na yau fa ba riba ya za a ɗaga riba ko ba haka bane yake faruwa ka je ka sayar da mutane sun kai ɗari magidanta ana koyar da su karatun alkur'ani wallahi in ka buɗe musu bayan na sati biyu da ya wuce ba su iya karantawa haka ai gaskiya ne wannan maganar muke faɗa mu faɗa wa kanmu gaskiya yanzu ne a sautakarka kake da wannan kake da time kake da kake da sururi da ya kamata ka bauta wa Allah yanzu ne kake da shi yanzu ne kake da time da zaka nemi ilimi yanzu ne kake da time da zaka yi kasuwanci kai shi fa a tafiya shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu haka yace shi fa a gurin sa duk inda ka kai shekara 40 ma ka bar hakura kai in baka gama samun duniya ba ka hakura ma ka nemi lahirarka dan dai Allah ya ce 60 aw 70 to ka san cewa ka fara gangarawa dan nan da yawa an wuce 40 ba wuce ba to sai da ko irin su mun irin shekara 20 da ba amma da yawan ku ku abin nan fa ku ma su ainihin yan shiga tun da mutu su yawa to Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu ga shi kafi ya to kuma lokaci ya ƙure bari mu tattaba sama sama a wa huwa al-alim haqiqa Allah masani ne akan jujjuyawar halittarsa tun tana tun tana rauni har zuwa lokacin da ta yi ƙarfi har zuwa lokacin da ta koma raunin nan alƙajiri mai ƙarfin kudaye da yake musu wannan abin wa yawma taqumu sa'atu lokacin da tashin kyama zai tashi sai ka ji mujirmai suna rantsuwa cewa ai bai fi awa ɗaya ba kawai haka suke yi suke ƙaga ƙaryan nan wa qala lazina utul ilma wal imana sai waɗanda Allah ya ba su ilimi da imani ya ce musu ina ai la kallabi sun fi kitabillahi la ilaha ba'si ai kun tsaya kun dawwama a cikin kaburkan ku a cikin a cikin yadda Allah ya kadarta har zuwa ranar sakamako yau fa za yawmul ba'si yau ga ranar sakamakon da kuke cewa ƙarya ne ba za ta ba za ba babu ita walakin da kun kuntum la ta'lamun sai ku yanzu ku sani ba fa yawma idan a wannan rana ne da Allah la tanfu allazina zalamu ma'azatuhum babu wani uzuri da zai amfanar da waɗanda suka zalunci kansu wala hum yusta'tabuna kuma ba za a dawo da su duniya ba domin wai su zo su yi ba wai suna cewa rabbana arji'na na'mal salihan ghayra allazi kunna na'mal aw lam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akum an-nazir fazuqu fama lizalimin min nasir haka za a ga musu a wannan lokacin walaqad rabbana lin-nasi fa'isul ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الله أكبر. Allah ya ce wala qaddara bana lin nasi fi hadha alqur'ani min kulli masal mun ga mun buga mutane dukkan misalin da ya kamata su ji su bi Allah a cikin wannan alqur'ani wala in ji ka sai dai idan ka zo musu da aya da wata mu'jiza la yaqulun allazina kafaru sai- ko in ka zo musu da wata aya ta Allah sai ka ji kafirai lalle suna faɗa maka ya rasulullahi inan tumu kai da sabanka ba kuma bane ba lam sai waɗanda suke kan bata subhanaka ya musalli kazalika iballahu ala qulubil ladina la ya'lamun haka Allah tabaraka wa ta'ala yake rufi akan zukatan waɗanda Allah ba su imani saboda me ai kullum ina faɗa ina cewa kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana ga waɗannan kafirin suka ganshi da idan su wallahi ko bai ce komai ba kamata a ce inda a ce ba Allah bane yake zaben shiryayye inda a ce mutum ne yake shiga shirye wallahi ganin annabi kadai zai sa su shiga musulunci saboda me ko dinkin sa kadai kyawu da ba ku taba ganin irin mai kyawu irin wannan ba ka taba ganin kyawu irin na wannan mutumi ba to ya kamata ka ce bari in bi shi ko don kyansa ba ana bi mutum don kyau ba walastu ara mustahsanan ghaira wajhi falaysa falaysa jamarun ghaira wajhi mudassiri in ji shaw ibrahim yace ban taba ganin kyawu kamar kyawun fuskar manzo Allah ba ni ban ma san akwai wani abu da ake cewa kyawu ba in ba fuskar manzo Allah ba to benkin sa ma ya kamata su bi shi kai da annabi ya zo ya kira su zuwa ga Allah inda ake haka ne dan kwarjinin sa haiba wa zu haibatun wal mashi fi takallu dan haiba irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kadai za su ce to bari mu bi shi haiba irinsa wanda saboda tsananin kwarjina ce idan ya zo duk rashin kunyar fa abuja da abu labin fa ba ta zuwa gaba da gaba ba da Allah fitar shi ba ta zuwa gaba da gaba ba fa suka ce suka yi manzo Allah rashin kunyar nan idan da za su zo ido da ido ba su iyawa ba ka kaje ka duba duk littafin shama'il ba za ka ga wani sabin manzon Allah wanda ya yi shekaru da yawa ba yana ga masa safar annabi ba su iyawa idan suna gabansa sun koyar da kai suke sai dai ka gani an ce sayyidina ali ka kuma shi tun yana dan shekara goma ne sai ka gani an ce irin su umma ma'abar ko irin su anas bin malik irin su abdullahi bin abbas eh si- irin su hind bin abi hala eh irin su ne waɗanda sun tashi da furuce su tare da manzo Allah su suke bada sifarsa amma haibata shi sa idan ya fito ciki mata kawar da kai suke suna firgita yace ku daina jin tsoro ni mutum ne irin ku dan mace ce wanda take da take da take cin ma a kilishi sallallahu alaihi wasallam amma ba irin nasu matan ba rasulullah ba irin nasu matan ba wane mutum ma an jibar hudu min gawani muslima ma jami'in jamani ka misli ummi shaykhin tijani da ya aisha ayat insani sai yace su wallawaki ji'ina bil muhtari wa ali wa sabil amrani yace babu wata mace wanda ta zo da irin shaykhin sai yace amma fa ba wai irin uwa shaykhin sai yace amma si wallahi amma banda mace ku da suka zo da manzo Allah a nan waje in kaga dama za ka ce ana maka magana ne akan ya ya ɗauke shi da siffa da da siffa da ya, siga na jam'i saboda girmamawa don mahaifiyar manzala ba za a ce mata mata ita kaɗai ba ma ta ce ita da ta fi kuma tamkar da mazaje da matayen dubu Hmm? to saboda haka sai kuma matayen da suka zo da ainihin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma a ce duk wannan idan kyawunsa da haibarsa to ya kamata kyakkyawan halinsa ku ba kuka ce mishi al'aminu ne shi duk farashin kunyan mutanen maka idan suka je fatauci suka dawo wajen annabi suke zuwa su ba da ajiye kuɗi ba ga da annabi zai yi daga maka zuwa madina bai kira sai na ali ya ci mai da wani da wani da wani da wani da wani da wani da kan anan babu rubutu an zala ne
yace su ne wanda suke da kuɗi a wajena kuɗin su kaza ne gashi gashi gashi baki ɗaya ba abin da yace yace je ka mai masu kuɗin su bayan na tafi to ko dan wannan rikon amana ya kamata su bi shi ko dan kyakkyawan halin sa da kunsa ya kamata su bi shi jiya muke shi shi ne muke karatun abin nan a fatu maka shakan je ko me abu me abu sufyan yace wa manzo Allah yace ban taba ganin halitta ta kai ka hakuri ba ban taba ganin halitta da ta kai ka sada zumunci ba ban taba ganin halitta da ta kai ka karamci ba in yace dai annabi sakan ne kafin ya musulunta kenan to wannan kadai ya isa ya zama cewa su bi shi amma fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada akwai cuta a cikin zuciyar sai Allah ya ƙara wannan cutar kazalika ibn Allah ala qulubil ladina la ya'lamu sai dama haka Allah yake rufi akan zukatan waɗanda ba su san komai ba fasbir na wa billahi haka saboda haka kai Allah na san manzo Allah sai Allah ya ce manzo Allah iya hakuri iya hakuri Allah da kansa yana ba manzo Allah hakuri
wani mawaki yana cewa da ya gama yabon sifar annabi sai ki gani bai diri ba sai ce uzran rasulillahi in kasarci fi madiyi fa inna jamalakum lan yusafa sai ina neman uzuri a yaman afuwa idan na yi idan na takaita wajen siffanta ku damun ku kyawun ku bai iya siffantuwa eh kullata mubarra'an min kulli aibin ka annaka kad khuliqta kama tashahun so sai Allah yake ba manzon Allah hakuri dama kuma mai hakuri ne dama idan Allah ya ce hakuri kaga hakurin zai karu ne shi yasa sai ya ce wa ahlamu khalqillahi a'dil khalqi min nas askhaba min nas asjawu to Allah yake ba manzon Allah yi hakuri yi hakuri inna wa'adallahi haqq alƙawarin da Allah ya maka gaskiya ne alƙawarin da Allah ya maka gaskiya ne wala taqifannaka allazina la yuqinu kada kada wata kan waɗanda ba su imani da Allah ba tabaraka wa ta'ala kai duk su underestimating din abinda Allah ya baka kuma kan ma kai ma kai underestimating din wata kan ainihin dagawarsu da timbansu amma ka ci gaba da haƙuri alƙawarin Allah gaskiya ne duk mutumin da ya haƙuri a kan lamarin gaskiya yana kan gaskiya wallahi azim zai gode wa Allah Allah ya ba mu haƙuri Allah da kansa yake cewa inna ma yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab Allah yana sakawa masu haƙuri ne ladan da babu kidaya kuma ba wai ladan bane ba fa ka san me ba wai wannan akwai abin da yafi akwai abin da yafi lada shine Allah ya ce maka wallahu ma asabirin cewa ni in ji ubangiji ya ce shi yana tare da masu hakuri kaga ku hakurin nan babban abu ne kuma akwai wanda shi ma kuma yafi yafi wannan shi ma ka san menene san ka san hakuri da girma sai Allah ya kan kansa ya ce shi shi as-sabur ne shi ne hakuri Allah ya ce zai bawa mai hakuri lada mai yawa wanda baya da kidayuwa sannan ya ce wa mai hakurin nan ina tare da kai sannan ya ce ka sani fa saboda tsabar girman abin da kake na kiran kaina da wani abin shine hakurin ya kiran kansa da halimu ya kiran kansa da saburu Allah ya ba mu haƙuri inda muka daidai Allah ya ba mu ladan inda muka kuskure Allah ya yafe mana Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya wannan damuwa na daga talauci da insecurities da suke damun mu a wannan ƙasa ta mu Allah ya yi mana alfahar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alfahar sunan alfahar shugaban Allah ya Allah ya kafi ba dunmu ya kafa azumin mu da sallolinmu Allah ya biya bukatu mai biya bukatun duk waɗanda suke neman addu'a a gurinmu Allah ya ba wa sai da lafiya da zama lafiya ya da rayuwar da kiyata da dukkan sharika da abinci akwai tambaya ya ba mutu ba fatiya ma asasin fati amin amin الفاتحة أو أو فسك عينك وعند أي كتاب مش أي كتاب شو تقول؟